من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى Allah ya ce minaha ai al- min al'arab daga cikin ƙasa ne kalaka na kuma Allah ya ce muka halarci baban ku annaba Adamu bi kalbi abikum Adamu min hada halittar annaba Adamu wa biya daga cikin ƙasan ne Allah ya ce idan kwanan ku ya ƙare ni iri kun zamu mai shek makaburi ne za ku zo kuna kabari ba da lamoti bayan mutuwa wa min hada daga cikin ne kurji kun zamu fidda ku in albasi yayin tayin kiyama in dai tayin kiyama yayi a cikin kasan zamu fidda ku taratan ukura marratan ukura kama karajnakum inda liyuti dai kama inda muka farar da ku wanda wani ne mala ya dan matsa masa ya samu guri ta Allah ya bada lada na farman manzon Allah Allah ya saka sai ka dan mala haka dan yawa. yayi to alhamdulillah Allah ya albarka mm.
ولقد رأيناه آياتنا كلها فكذب وأبى kada hakika a rayina wa Allah ya ce mun nuna masa abasar na fir'auna mun nusar da fir'auna ayati na ayoyi mu kulla ha baki ɗayansu a cinsa guda tara faka zuwa fir'auna sai karyata biya da da waza ama yake riyawa an na hasirin cewa wannan ayoyi dabo ne wa a ba ya ƙi an yi wahidullah ta'ala ya ɗayanta Allah kuma alhali fa ya san Allah Allah ne sai da Allah ya rubuta mutum ba shi da rabo to yi kenan ko da yana son ya musulunta ba zai iya ba wanda kuma Allah ya so ya shiryar ko da yana son ya kafirce shi ma ba zai iya ba kowane sai da nufin Allah amma fir'auna ya san komai Allah ne bai bai iko ya musulunta ba Mhm.
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسيرك يا موسى Allah sai fir'auna ya ce a ji ta na wai shin ka zo mana ne litukuri da na ba da banza ba domin ka da mu min arzina daga wannan lardi namu na misira wa yakunu lakal mulku bi aka kasance kai ne mai mallaka a ƙasar misira din bi sihirka da wannan dabo naka ya musa ya anayi musa abinda fir'auna ya faɗa kenan mhm.
فلناتينك بسير مثلي to yi kenan fala na tiye naga za mu je mu zake maka bisirin misiri da masu dabo misalinka yu arizu wanda za su yi bijirereniya a tare da kai Mhm.
فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سويا wannan fata fasaha ce ba cewa aka yi ija'al ba faja'al don a fahimtar da mutanen ne a samu ranar da a sanya bainana tsakankaninmu wa bainana wa bainaka da kai mau'idan alƙawari lidhalika a ce rana kaza a lokaci kaza za a zo a haɗu mutanen ka su sani mutanen mu su sani to yasa aka ce faja'al la nukrihu nahanu mu kada mu saba wala anta kai ma kada ka saba makanan a samu guri mansuwa bin nazar kafiri don makanan din nan an kawo mai an cire mai kawo kisira li makanin ne suwan wanda yake madaidaici bi kisira awwali na farkon kai masa kisira ko ka masa rumma ka ce suwa ai wasa dan tasawi ilaihi masabatul jayi min ne shine siwa din ba wai daidai dingun bane inda mutanen za su zo su hadu amma abin da zama kwatance to kamar ina za a hadu in a Nigeria ne za a hadu sai a ce hadu Abuja wanda zai zo a kudancin nigeria zai zo daidai wanda zai zo arewacin nigeria zai zo daidai wanda zai je yammacin nigeria kudancin nigeria kowa tafiyan ba zai bayi wahala ba to yi kenan idan a duniya ne ba a haɗu a maka Eh, a haɗu a maka da gabar da yamma da kudu da arewa tsakiyar duniya aka yi ta kowa zai zo ta kowane bangare to abin ba zai bayar ba to shi kuma misira yana da local government shi fir'auna yana da local government dubu sha biyu ta wannan local government dubu sha biyu a samu inda kowa in ya tayi zuwa kowa zuwan ba zai bashi wahala ba shine fassarar makanan siwa gunda kowa da kowa zai zo gurin ya zama daidai ba wanda zai sha wahala ina fata kuna fahimta aljayi masu zuwa min ɗarafaini ga ɗayan ɓangarori guda biyu Mhm.
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس Ana ضحيا musa ne musa ya ce ta mau'idukum alƙawarin naku a bari yawon zinati a ranar ado yawon idi ranar idi lauma a gare biyu ta zai yi ni biyu domin kowa zai ado wai jama'una za a taru wa yusharun nasa mutane za su saru yajma'u ahli misra mutanen birnin misra ruwan da hantsi wakati wuli nazari saboda dubawa fi ma ya gawo cikin abin da zai auku domin kaga ita misra tana afirka tana afirka yanzu da zaka je misra duniya lafiya ne a nan garin ka da kaba zaka je misra ba sai ka ga kogi ba ba higa kogi a kaba kana bi kana bi yanzu ka ta in kana so sai ka je Niger daga Niger sai Alger idan ka je Algeria sai ka bar Tunisia nan sai ka karkace haka Sahara daza kana bi har ka zo bakin garin Misira har ka higa Misira za ka kai ga Misira kaba to mu ne Misira take da kusa a nan amma ana jin wannan labarin sai ka ji kaman wani can wata wata uwa duniya ce daban to a nan wajen ne tana cikin Afirka ina fata kun fahimta ya ce to mutanen misira kowa da kowa zai fi haduwa wa an yushara nasu ruhiya da mutane za su taruwa da hantsi na fatawalliya fir'aunu fajama kaidahu summa ataya wallahi fir'auna fir'auna sai ya juya adbara ya juya da baya da baya fa jama'a kaiduhu duk wani makirci da zai yi je shirya zawi kaidu ya kira ma abota makirci mina sarati na masu dabo sun ma'ata bihim mawidun lokacin da alkawarin ya yi sai aka zo da su ya samu masu dabo ne mutum 72 a mutum 72 ne kowane ɗaya cikin mutum dubu ke ɗauka in an ga wanda ya fi ɗan wansa dabo sai a ware da haka aka samu mutum 72 a ciki kuma an samu wani tsoho guda ɗaya to wannan masu daban da suka taru mutum 72 ya aka yin fatawalliya fir'aunu fajama kaidahu summa ataya قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد كاب من افتريا ana nan musa ne musa ya duba ya kalli masu daban nan su 72 sai gaya masa wa hum izne ne wa saba'una ma kullu wahidan habalan wasa kowa abin iri ɗaya ne su masu saba'in nan ba abu daban-daban suka rike ba kowa an kaga igiya sai sanda igiya sai sanda shi kuma ne musa sandan ne kadai ba igiyan su kuma igiya ne da sanda sai abin ya zama duk iri ɗaya shi yasa an aka yi abu iri ɗaya kar ka damu na allah ne zai dawoma lokacin da imam mali ya wallafa muwadda sai aka ce imam mali da ya wallafa muwadda sai ya samu karba kowa ya wallafa littafi sunansa muwadda kowa muwadda sai aka zo a gaya maliki aka ce imam mali yadda ka samu muwadda fa kowa shi yake sai a ce karku damu na Allah shi zai dawama akalla an wallafa muwadda ya fi dubu yanzu wanda muke da shi a labararin bai fi guda biyu ba muwaddan da wasu din sai na san wanda yake na ba dan Allah suka yi ba duk sun tafi wanda ya dan Allah yau har shi yanzu shi ne to ko da abin ya zama iri ɗaya to na Allah ne zai dawoma wanda ba na Allah ba ne Allah zai tafiyar da shi amma kaga duk kayan aikin nasu iri ɗaya ne Mhm.
فيسحتكم بعذاب Sai annabi Musa ya gaya musu ya ce wailakum kaitan alzamakum Allahu alwailu Allah ya lazamta muku bane la tabtaru ku daina kago alallahi ga sarki Allah kaziban kuna nasabta ƙarya zuwa ga Allah bishiraki ahadin ma'ahu ku tara wani tare da Allah fayas hata kuma Allah ba zai halakar da ku biran miliyayi ka karanta ka ce fayus ko kuma kasar ka ce fayis wa fata ma ko ka sa fayis hata kuma Allah zai halaka ayyuhulikum Allah zai halakar da ku bi azabin da azaba min indihi anan gare wa qad ka وقد كاب من افتريا ga ba hakika ya tabe manibdara duk wanda ya kago kaziban ƙarya Allah ya nan sata da izuwa ga Allah فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى daga nan su saba'in da biyan sai suka koma gefe fata na zaune suka koma gefe suna yaka magana amurin musa a lamarin anayin musa bai na mutsaka wannan maganar da anayin musa ya gaya musu dan sai ta razana su wani ya lamarin nan namu dai to ya kake gani kai ya kake gani fi musa wa aki lamarin dan anayin musa na dan wansa ya ya kuke gani su su biyu ne su su saba'in da biyu ne to sai wani tsoho ya ce kun san yadda za a yi ce a ku dinga duba abin da ya zo da shi idan ya jefa abin da ya zo da shi in ya cinye kayan namu in cikin abin nasa zai girma ku ci gaba da gefawa zai cika zai fashi idan kuma baya girma to annabin Allah ne kuma ku tambaye ku ce shi zai fara jefawa ko mu ne in dai ya ce ku ne ba shi ba to ƙarfi ba zai yi nasara a kanmu wannan tsohon ya gaya musu haka shi kenan aka gama ya kama gane fata na zau amurahun bayanahun amma abin da suka gane ba su faɗa ba wa asarun najuwa alkala ba zancen da yake tsakaninsu ba su ce kaza ko kaza muka sai suka ɓoye fihi ma to dan sun zo ya aka yin قالوا إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسيرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى luli an huzun suka suka gaya kawunan suka ce inna hazain a kira'an abi amru kenan yana karanta da inna hazaini da ya amma kuma a ƙur'anin a kira'an imamu nafi sai a ce inna hazani wani gairi da wani sai a ce hazani to hazanin nan muwafiqan lil luga yafi dacewa da luga manya ci wanda zai ga bil musna cikin ya biyanta bil alif inda zaka biyanta abu bi da alif to hazani din yafi haka ne inda da alu ne amma wani yayin kuma ai hazainin yafi ko ko kuwa to wani littafi muke karanta ba tambayan ku nake jalalai ne a to a ce jalalai ne a ce jalalani mana ai kaga an bar alifin a nan sai aka komo ga amfani da aka ce jalalai ne imamun imamun suyudi abdurrahman bin suyudi jalaluddin suyudi jalaluddin muhalla to tun da su biyu ne za a musu tasniya sai aka ce jalalai ne sai aka yi da ya sai aka bar kiransu da jalalani to wancan kira na bi amru shi inda kana wancan kira za ka ce inna hazaini shi da haka yake kuma kowane kira'an Allah ya yarda guda bakwai nan ba wanda ba a yarda da shi ba amma wannan na imamu nafi'u inna hazaini to yafi dacewa ga lugga bilali fi ahwalis salasa ga wannan halaye guda uku la sahirani sai aka dangana musu dabo yuridani suna nufi an yi kirjakum wannan din ya nuna a tafi akan hazaini din ai ya ga ma salasa hawala halin uku ne ka san halin ne to in ka ce hazaini haka ne ko sai ka bari ka ce hazani ɗaya kenan sahirani yuridani to shi ne halaye uku da ukan da yake tun da can gaba an ce an ce sahirani yuridani to na biyun ma ya zama hazanan su tafi iri ɗaya da cewa haka ya hazaini da an ce sahiraini yuridaini to wancan kuma sai ta ba kan hazaini amma tun da wannan ga yanda suka kare in ji shi ya ce to wannan ba ya kamata su bi bayan wa'ancan ina fata kuna fahimta suka ce la sahirani yuridani an yi kureja kuma su da kun min arzikum daga wannan lardi nasu bi sihiri ma da daban su waya zahaba ta tafiyar muku bi dariqat wal musala da wannan tafarki wanda yake madaukakiya alamu wa nisu amsal bi ma'ana ashraf bi shirabihim da daukakansu yamiluhum ilayhima ku karkace zuwa gare su li galbatihi ma saboda rinjayen sai haka yi fa'ajmi'u kaidakum summatu saffa fa'ajma suka tara kai kum tanadin su min asiri bi amlati wasad wa bata inda bata ne ne mi arato jam'i ne na jama'a suka tara ai lamma lamma wa bi hamza inda hamza inda alhamza ne kace kada wa qasara al-mim sai kai mim din kisra man ajma ko kuma a hakama wanda ya kyautata sun matu Allah ya ce sannan su zo saffa gaba ɗayansu su zo suna masu sabu hali ne mutsafi ne duka zo suka tsaya sabu ɗaya suka yi kurin ba wannan yana bayan wannan wannan yana bayan wannan ba yadda za mu yi sabon sallah ko haka ya tsaya saboda fagen yaƙi ne su je ba ya je ba yaƙin za a yi ne da makami ba da mutane ba in sun jefa nasu shi ma ya jefa nasu to in wani yana bayan wani ba zai ga abin da yake ba shi yasa sai suka yi sahu ɗaya to ya aka yi wa qadamu la hal yawma man ista'aliya abu da hakika ya rabota a yau a wannan rana man isa ala wanda ya rinjaya wanda dai ya rinjaya ya rabota Mhm.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي Kano suka ce, Ya Musa, ikitar zaɓi imma an tulƙiya. Shin mu ne za mu fara jefar da sandan? An tulƙiya kai ne za ka fara jefar da asakan sandan ka awwalan da farko? Wa imma an na kuna ko mu kasance awwala man alaƙa asahu. Mu ne wanda za mu fara haɗar da sandan mu. Ya yi ce da su.
قال بل القوا ce bal ba haka za a yi ba al'u ku ba da jefar da taku falƙau yana faɗa ko suka jefar mhm.
فإذا يبالهم ويسيهم يكيل إليه من سهرهم أنها تسعى sai za shi balo sai ga igiyoyin da yake hannunsu wa isihim da sandunan nasu asaluhu asu ubilatul wawa an juya wudin da ya aini guda biyu wa qudratul ainu alle kaman an masa kisra da sadi yukayyilu sai yake jujjuyawa ilaihi a gare min sihirihi mu saboda daban nasu sandan sai ya juye ya juye ya juye ya zama wani ba sama ana ihu ana ihu sai ya dawo shi ma igiyan sai ya juye ya juye ya juye ya zama miciji to wannan abin da aka yi ya dinga jujjuyawa a gabaninsu masu hargowa da masu ihu suna yi "Mhm." فأوجس في نفسه كيفة موسى ne Musa ya ƙudiri tsoro a zuciyarsa amma tsoron abin da zai yi ne suka yi ba wai tsoron su bane ba kuma tsoron abin ya zai cinye bane a'a abin da kake tanadin nakan zai yi shi ma nasan yayi to nasu ya zama miciji igiya ya zama miciji sanda ya zama miciji kar nasan ya zama miciji abin ya rikitar ya zama iri daya yawwa kun gane dalilin tsoron da wani abu nasan zai zama daban to amma can da Allah ya bai jarraba miciji ya zama shi ma nasan in ya tara miciji ne amma bambanci wannan sihiri ne wannan mu'ujiza ne sai ya fa'a waje zafi na ya sa tsoro a zuciyarsa na cewa kar mutanen ba su kasa yin imani da abin da zai gani a hassa ya motsa fi nafsi kibatan musa ai kafa min jihati an nasirihim min jinsi mu'jizati an yarda bisa amruhu ala na kan lamarin nasu ya cuɗanya ga mutane fala yuminu bi basu ki ba da gaskiya da hi قلنا لا تخف na sai Allah ya ce ne Musa kar ka ji tsoro kar ka ji tsoro muka ce da hilahu da ta kar ka ji tsoro ladan ita ce ta daure ta kaf din إنك أنت الأعلى ka an ta lale kai ne da samun rinjaye alai ma ga bil galbati wajen rinjaye وألقوا في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى wa alki Allah madaukakin sarki ya gaya masa ya ce wa alki ma fi yaminika jefar da abin da yake hannunka wai a sa sandansa talakab yana jefarwa sandan sai ya fara haɗewa yana haɗewa yana haɗewa tattabalau tabtalau yana haɗe ma sanau duk abin da suka yi ba abin da ya bari abin da ya barin ma sai na hannunsu da basu jefar ba amma iya kayan da da yake ƙasa babu ko ɗaya wanda yake hannunsu shi ne ya ragu to su kuma tun da sandan ta ce su ma za su jefar da na hannun ma sanau wani abin da suka aikata inna ma sanau إنما صنعوا كيد ساهر wannan ma sanau dama abin da suka yi tanadin suka aikata kai da sa tanadi ne na dabo ai jinsi jinsin dabo ne wala yubli ولا يفلح الساهر حيث أتى wala yubli usaru hi ba mai dabo har su asa duk lokacin da ya zo da dabo ba zai rabota ba bi sirihi da sihirinsa fa alqa musa asahu ane musa ya jefa da sandansa fata laqabat kullu ma sanau ta hadiye dukkanin abin da suka aikata فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى yanzu abin da ake nufi a nan fa ulgiyar saharatu masu dabo da kajance sun jefar ba wancan ba wancan ta cinye kowa da ɗan ragowar igiya hannunsa da sanda tunda sun ga gaskiya to na hannun suka jefar yawa na hannun suka jefar fa ulgiyar saharatu suka jefar da ɗan abin da ya ragu na hannunsa sujada suka zo suka yi sujada ga anayi musa aikaru sajidina lillahi ta'ala sun fada a gaba anayi musa amma fa da niyan gaida allah qalu قالوا آمنا برب هارون وموسى Kano gaba da suka ce amana mun ba da gaskiya bi rabbi haruna da ubangijin anaba haruna da anaba musa Mhm.
قال آمنتم له قبل أن أذن لكم kala firawun sai firawun ya ce a amantu a wani ruwayan ya ce a amantu ko kuma amantu ko a ba da gaskiya bi tagi ka tabbatar da alhamza guda biyu ka ce a amantu wai da sani ka canza na biyun da alif ka ce amantu lahu yanzu a yau ko a ba da gaskiya da yi anaba musa qabla ana azana ana lakum tun gabanin ni ba muku izini ba ai sai na muku izini shikenan daga nan kabarin sai zuwa yace innahu إنه لكبيركم الذي علمكم السحر Fir'auna yace to dama bakin ku daya innahu lakabirukum dama hiya ne Musa hi ne babban ku muallimakum allazi allamakum sir hiya sanar da ku abin da kuke hiya rike babban ku ka rike karamin shikenan saboda ba rabo Mhm.
فلو قد أن أيديكم وأرجلكم من كلاف ولو سلبنكم في جزوع النكل to bala dana lamar kasar ne rantsuwa yace wallahi sai na yanke aidiya kuma hannayen wa arzulakum da kafafunku min kilabin da sabani hali bi ma'ana muktalifatu ai alayyadi yadul yumna hannun dama wa arzul yusra da kafan hagu wala usallibannakum shi ma rantsuwa yace wallahi sai na tsire ku na muku sallaba fi juzu'in na karya ku tuturan wannan dibinin alaiha a gare ta fi ne mai ma'ana alaiha a gare ta ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقيا wala ta alamuna ko ana san ayyuna wani ɗaya mu ne ya ne nafsahu wai abin da yake nufi shi kansa ne ko ubangijin anayin musan ne ashaddu waye ya fi tsananin azaba wa buƙa waye azabarsa ta wanzuwa a dawamu alamu kalibati ga wanda ya saba masa kwa gane da Allah annabi Musa da yi kansa wai waye azabarsa ta dawama قالوا لن نوسرك على ما جاءنا من البينات والذي فضرنا Karu sai jama'an Fir'auna suka ce lan nusiraka yanzu dan ba mu zabe ka ba daga tara ka ba mu zabe ka ba alama ja'ana ga abin da yazo min albayyinati na hujjoji mabayyin adalatu ala sidiki Musa bisa ga wanda ke shirarwa ga gaskiyar annabi Musa wallazi fadara ne kuma alhali ubangiji shi halicce kalakala kasamu rabo ne au adabin ko kuma adabi ne alama ga madan da za a daura na gaba fakarin فقل ما أنت قال shi na gaje ka hukunta ma an ta ƙari na duk abin da za ka hukunta a sana ma kulta hudu abin da ka ce za ka yi don ka faɗa ka je ka aikata إنما تقري هذه الحياة الدنيا ina ma ta gari wani abin da za ka hukunta a hazil hayatu a wani rayuwar duniya ne hukuncin naka nan ne rayuwar duniya annasabu ana masa fata alal iti za a yi saboda yalwatuwa fiha wa tajzi alaihi fil akhirati kuma za a yi sakaya da duk abin da kai a lahira inna إنا amanna آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر na mu in ji wa'annan masu dabo suka ce amanna bi rabbina mun ba da gaskiya ga mahaliccin mu liya gafira lana ba da banza domin ubangiji ya mana gafara kada ya na kurakuran mu min al ishraki wa da can ka sa mun tara Allah da wani da wani haka wa ma karata na alai da abinda ka mana dole muka yi min sihiri na dabo dan wannan bujiro da su da kai ba so suke ba sai kura wani ya ta aiki dole sai kai in ka ki ma kai ka zai yi ta alimu na amal ka sanar da mu aikin da limu adalata mu za muka dinga bujirere ga mu'jizar Allah sun zo sun tsaya fa sun san nasu ƙarya ne nasu gaskiya ne amma wallahi tsoron fir'auna ne kur na can fir'auna wanda ya yi irin wannan kuma sai Abuja ne lokacin da aka je yakin Badar annabi ya ce in kun ga Amina Abbas kar ku kashe shi ya ce wallahi dole aka yi masa Da- dole ne na Abuja ne kurin ba za ka fito mu je yakin Badar fito mu tafi mana ya maza dole tsabullan bala'in abuja ne ya sa abbas ya fita annabi ya ce kar ku kashe shi ku dole aka yi masa ba so yake ba naci ne na wannan kafirin da haka aka fito dai annabi ya ce idan kun ga abu butare kar ku kashe shi kar ku kai in kun ga an mai na abbas a yakin badar kar ku kai shi dole aka yi masa to su ma irin wannan masu daban sun san fa daban ƙarya ne sun san annabi musan gaskiya ne amma ka ce kai baka iya daban ba to kai ya kaza ne kuma idan ka ce daban ƙarya ne kai ya kaza a yi kuma ka san ƙarya ne ba gaskiya ba ne kuma idan ka ce annabi musa mai gaskiya ne kashe kaza a yi ko ina ba mafita to yin- yanzu da suka musulunta suka ce wala abin da muka yi a baya ma muna da dama na bayan ma da ka tilasta mana muka je muna bijirere ne da annabin allah wannan ma muna so ubangijinmu allah ya gafarta mana والله خير وأبقيا Allah kairin domin Ubangiji shine sarki a baka wanda azabansa yake kairin mafi alkairi wa baka kuma azabansa shine mafi wanzuwa إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا wuyan da sha'anin yake man ya ji rabbahu mujriman duk mutumin da ya je gaban ubangijinsa yana mujrimi kafiri kamar fir'auna to fa inna lahu nar cewa a tare da shi ba akwai wutan jahannama la ya mutu biya ba zai mutu ba a gidan a gi- cikin wuta ba zai tare barantana ya huta wala ya haya babu rayuwa rayuwan tamfahu rayuwan da za a amfana ko a raye kake rayuwan da ba daɗi ai ba rayuwa bane wa man yatihi mu'min ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العليا kuma ya ji muminan duk wanda ya zo gaban Allah yana mai bada gaskiya da Allah kada amila salihati yayi ayyuka managarta al fara'il wan nawafil fara'ili da nafilfili fa ulaika Allah yace wa'annan lahum darajatul ula Allah yace sune da daraja madaukakiya jam'u ne aliya mu wannan a ala madaukakiya جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى daga can baya har nan duk inda ka ji maganar jannatu sai ka ji jannatu adanin ce eh mun tarar da ita mun tarar da ita saboda tanadin da Allah ya ce a aljannatan ba ba kowane aljanna ne ya kai shi ba jannatu adanin jannatu adanin Allah ya ajiya a gurin Allah ya ajiya ba ko ga ambaton da Allah yake yi ba a ambaton sa irin sauran aljannatin eh su darul salam din da aka ambace su sau da an fice su darul qaryar da aka ambace su da sai ba za a ƙara ji ba jannatu ta jirimin tatiya ita ce ma ke dan ambatanta to sai kuma jannatul illina ita kuma babu ita a qur'ani amma shehu tijani ita yake roƙe mana ba za ka ga sunanta a qur'ani ba illina din eh amma su firdausi suna na qur'ani amma janatu adinin wannan kai a ji tsoron Allah Allah ya yi tanadi yawa yawan zaman da annabi Muhammad yake ma ya fi zama a gurin shi annabi ko ina nasa ne amma dai ana neman sa an fi samun sa ana dan haziratul qudsi ma a ciki za a dauko ta da ka jana haziratul qudsi haziratul qudsi ba ko ina ake samu sai a jannatu adini ran da ranar gobe kiyama yi yan aljanna suka yi za aljanna yan wuta suka yi za aljanna aka suka yi za wuta to a daidai wannan lokacin kuma Allah sai ya ce to ya kamata kowa ya je masauki ya zauna an yi fama an gaji an yabi ya ceci mutane ya ceci mutane ya ceci mutane annabi Muhammad har mutanen su zo su kare da mutanen da suka ragu masu faɗin la ilaha illallah a zuwa ce a cikin gidan wuta ba wanda ya ragu sai masu faɗin la ilaha illallah ba Allah ya ce kabar man su ya annabi Muhammad masu la ilaha illallah ni zan fidda su to bayan an gama mutanen tozon la'arabi sun tafi an gama Allah ya zartar da lamarin kowa ya samu mahallansa an zauna an samu nutsuwa wanda ya nutsu ya nutsu wanda yana cikin azaba ma dai in ma ba nutsuwa dai an tabbatar da ga gidansa to daga nan sai Allah ya kira wa Jibril ya ce Jibril muna so Annabi Muhammad ya kama na ziyara ya zo ya ga inda muke sai mu ga Annabi Allah ne zai aika Jibril to yi ne jibrilu kuma zai je gaya annabi ya ce annabi allah ya ce a gaya ma ka samu natsuwa abubuwa sun kare al'umman ka kuma da an cece su in ka samu kuma allah yana so ka kawo masa ziyara a barbo wannan yau allah yana so a kawo masa ziyara a zuwa ga allah amma ya ce a tambaye ka ka kinsa yana so allah ka zo ka ziyarci allah ya ce to yi kenan a gaya masa muna shirye-shirye za mu a ɗin dai gaba da Allah ɗin zai je shirye-shiryen za a yi na taranka ya ce to aji ne sai jibril ya koma gurin zaci ya faɗi ya yi gaisuwa na ban girma idan ya gaisuwa nan na ban girma daga nan sai a ce to annabi ya ce a gaya ma Allah shi ma yana begen ya zo ya ganka kuma duk shirye-shiryen da za a yi sai a yi annabi yana zuwa to idan aka gaya haka sai ya ce jibrilu akwai inda muka tanada za mu karbi bakoncin annabi ya ce ka je jannatu adani in ka je jannatu adani akwai haziratul qudsi ka dauko ta anan za mu sauki annabi muhammad anan za mu sauki annabi muhammad sunan gurin haziratul qudsi to yana jibrilu sai ya je jannatu adani ya kira malakun da suke gadon aljanna in ya kira su gana da shi ya ce to Allah ne ya turo ni ina haziratul qudus yake a ce gahi can sai Allah ya ce yanzu in dauko haziratul qudus ku nemi guri ku zauna kai Allah ya ce yanzu in dauko haziratul qudus da izinin sa sai malakun aje a nuna masa aljanna ya lanka duniyar nan namu sau dubu saba'in aje a dauko ta jibril in ya je baza fuka-fukinsa na dama ya baza na hagu malakan zai ce daura ma ya ce a'a ya ce da ka ce daura ma ba za ka dauka ba sai jibril ya kinki mota ya sa fuka bakin sama ya sa na kasan kurin ya kinki mota dora kansa zai kawo karkashin al'arshi ajiya hajjiratul qudus idan ya ji hajjiratul qudus ya ce ya ubangiji na ka hajjiratul qudus ka kawo ce alhamdulillah to ga annabi ya zo muna ne masa to yine daɗin aljanna duk mutumin da yake mai kaunan annabi ne sai a aika masa amma wanda suke na kusa ba sai an aika musu dama suna gidan annabi kamar bulaguro ne tafiya ta same ni a yanzu muna karatun nan anan ko a kawo mota kamar guda dubu goma sha biyu a ce za mu yi tafiya to kaga wanda yana na ba sai ya nemo shi amma wanda yana guru ko yana wani guri kaga sai a nemo ya ce to sai ka zo ha yawwa to alhamdulillah ya ce to yanzu a ce mana ka zo za a yi tafiya to wannan su za a nemo ɗaya ɗaya amma wanda suke kusa ba sai a nemo su akwai wanda su ba sa rabuwa da gidan annabin dindindin ba sa rabuwa akwai wanda kuma gidansu yana gidan annabi ka ji wani gata ka wannan al'amari yayi ni shugaban kasa shi kadai ya kai bila ko kuwa ka je mutum dubu gidansa yana gidansa amma dan shi ne wanda zai shiga bila shugaban ƙasa ne kurum adoka amma dalilin gidansa a cikin akwai gidan mutane dan wane gidansa yana bila wane yana bila wallahi sai ka samu mutum dubu sha amma fa bai san suna nan ba kamar ni ne su komanda la la la la wani za a rufe gidan da zuwa ke rufewa to suna gidan annabi irin su sai da na abubakar irin su sai da na umaru irin su usmanu unguwan ka je wannan unguwar wallahi gidan da jinsu ne daga an zo wannan unguwar fa daban yake aljanna abin da yasa nake ce muku unguwa ina muku magana ne da yadda za ku gane yawwa in ban ce muku unguwa ba ba za ka sani ba amma kowane gidan mutum da ya fi duniya amma dole sai an ce unguwa saboda abin da ka fi sani a nan da shi za a ma kwatance in haka ma kwatance da abin da baka sani ba hankali baya dauka to wannan gidan na annaban ka fito duk gidansu ne shi ya za unguwar daban take annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa in ka suna dabdala unguwar to gidan annabi kana fitowa sai gidan abubakar nan gidan umaru nan usman nan ali su dama unguwar gidansu yake wasu kuma a ciki kuma a gidan suke darajar ya kai ahlal bait a gidan wani a nan yake amma ba san yana nan ban kai gama an samu wani duniyan daban fa irin su ummi na fada ma batula irin su sai da na hasan irin su sai da na husain su gidan yana gidan annabi ba yadda ka iya gidan ma a gidan mai gida aka gina ganin su din shine dadin annabi ya gansu iyalansa suna kusa da iyalan baita to gidan yana gidan wasu kuma sai ka fito a gidansa za ka ga gidansu wasu kuma kana can wata unguwar sai an ne to annaban zai je dan nan duk wanda ka sani sai an tara annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu sai sahabban annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu sun taru waliyai na kowane zamani a kowane zamani akwai wali dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu to waliyan kowane zamanin nan sai sun taru su ma masu ƙaunar annabi sannan kuma allah ya kawo abin hawa kowa irin darajarsa irin yanayin abin hawa da za a baka za a je za a je gurin allah ziyara to aka ba wa kowa abin hawan irin nasa kowa aka bayan abin hawa irin nasa yanayin darajar kai yanayin abin hawa to sai a gyara hanyar zuwa gurin Allah amma kafin a je gate gate gate sai an tadda gate goma sha biyu kowane gate ɗaya kuma sai an yi tafiyan na farko sai an yi tafiyan shekara dubu ɗaya za a tadda gate na biyun kuma sai an yi tafiyan shekara dubu biyu na ukun kuma sai an yi tafiyan shekara dubu uku da haka har a je na goma sha biyu idan za a yi tafiyar kuma sahu ɗaya za a yi diyewa mutanen nan ba sahu biyu ba ne ba uku ba ne ɗaya nan an miƙe an tafi nan an miƙe kuma hanyar da za a tafin hanya ɗaya ne itatuwan da za a je gurin Allah in za a je bakin kwalta ko shoulder ba ko itatuwa ba a mara to wannan itatuwan su da kansu suke gyara kansu sai a ce kai tsamiya kaza inda ka ɗan gyara ka yi ciki maka ɗanyi baya su za su yi magana ana karance magani ba sa magana ya mutanen sarai sun sani wane mutum malam ya isa ya magana ya sani ya yi an yi ne kayan kana faɗa ka zai ce aina ka gani a nan ba marjahi ba inda ya gani ba za a faɗa gurin ba kuma ka yarda dolan ka daga ji ka san an yi ne kur mutum yana da kokari zai ga gurin in bai gani ba wanda ya gani ya sani amma kuma karatun ma ko kai ba za ka gane me yake nufi ba itatuwan su za su gyara kansu nan su gyara nan su gyara daga nan annabi yana tsakiya sahabban annabi sun kewaye shi su ne sai annaba sai mursalai sai ulul azmi a kawo abin da annaba zai hau sunansa najib daga yana cewa sahibin najib sai zai je ziyaran allah zai hau najib ba kowane abu ne yake hawansa a kowane lokaci ba da zai yi isra'i buraka ya hau da zai je yaƙi mai tsanani alfadar ya hau sunansa daldalu in zai yi fatauci kuma arba'u zai hau taguwa in zai je tayin hankali ko wani abu ya faru doki yaƙi hawa shi ne wanda ya wani abu ɗalaha da aka haife shi kuma zuwa ƙabilan bani sa'adu jaki ya hau in zai je unguwa madina jaki yake hawa isra'i buraka zai hau tafiyan fatauci raƙumi zai hau yaƙi kuma mai tsoro alfadari yake hawa kawo hari zuwa wani guri tafiyar gaggawa doki yake hawa amma za a je gurin Allah to an ajiye buraka na ji ke hawa shi yasa ka ji an ce sahibin najib shi abin da zai hawa najib ne to ya najib yake ba buraka bane mala raƙumi ne a doki ne a taguwa ne a me najib yaya ban gani ba baka gani ba me da sunan ba gani ba abin hawa ne zababbe kurum Allah ya san me ya tanada masa to dan nan ana tafiya yake nan jibrilu da mikailu malaika dubu saba'in a nan bangaren dubu saba'in a nan bangaren baya dubu saba'in gaban annabi ba mai fice ko ina an ba da dabibi sama mala'iku ƙasa mala'iku gefe duk lokacin da za ga za a yi wa mutum kwamboi ana tafiya to ka tana da wannan ranar kar ya barka saboda nasu din na hirme ne ba ce kon man ba kon boy yara ƙanana ku zo mu tafi yara ku zo yara mu za mu yi tafiya da kaɗau yara ƙanana kuna tafiya didi da mai hankali da marar hankali wai kwaikwayo ake nan an samu wal nan an yi magana an sun haɗu nasu kon boy inda hadari za ka jana cewa akwai obawa daskara daskara daskara hatara kenan kai hankali ba ko na ba hanya yi ne sai dai oba oba to wannan tafiya da za a yi da shugaba ke ko ina dabibi nan ya kai daga nan zuwa bangon duniya tafiyar nan ma ya kai bangon duniya annabi yana gaba tafiyar kuma ta ikon Allah ce yalla yanda ka san lifta na jirgi na wannan ya dauke ka haka mak ake tafiya yau shugaba yana ciki ita tafiyar ita take yi wa kanta tafiyar ayi kullum sai dai ka zantar da gate daga an da gate din nan to an yi tafiyan kilomita dubu an yi tafiyan shekara dubu mala'iku su ce ba annabi ne yazo maza a bude yadda ka gana neman bude a sama a ba wannan bane an bar wannan an bar wannan a to lokacin da sama ma babu kasa ma ba yau ma tubaddalu larda gaira larda yau ma tubaddalu lardu gaira lardi wa samawa wa barazu lillahi alwahidil qahhar ranar ba magana sama an dauke ta babu ita kasan ma babu ba wai a bude sama bane tafiya ake za a je fada to aka yi tafiya ya kara dubu din nan to an tsaya an tadda gen ne na fadan Allah mala'ika idan an bude a gen din kadai ya bi dubu saba'in sau dubu saba'in sun yi cincirin da get din da za a ja a bude ya kai daga bangon duniyan gabar zuwa yamma mala'iku ne kadai suna jan kauran da farko za ku da kyaure na karfe na biyu kyauren azurfa na uku kyauren zinari kyauren lu'ulu kyauren yakutu kyauren murjani kyauren zabarjadi kyauren zumarradi kyauren jauhari da haka za a je kuma har zuwa kyauren yakutu an bude nan gaba kuma za a je gurin inda za a je za a je fi maka a disidikin inda malikin muka tardir a bude kyamare daga nan a bude gate ɗin ɗaya a ce an zo annabi ne da jama'a sa a sanar a ce to dama kowa yana da ya ce bismillah tafiya tana nan ga hanya a gyare kuma sai ga salon dausayin da shuke-shuken da itatuwan wanda kuka bari baya ba shi bane ana zuwa tar da gate ɗin gaba a sake tar da gate ɗin gaba da haka sai an je gate goma ya biyu na goma ya biyu tafiyan kilomita dubu sha biyu daga nan za a bude fada malam an bude fadan nan to za a fara ganin al'arshi eh sai a fara ganin kyalli a wancan yal yal yal yal yal yal yal yal yal wannan hakken da kuke gani ko rasa irin sa wannan wannan haziratul qudus ne an fara hango shi an fara hango inda za a kai kuma kuna tafiya da mai haske can madin da ya albarkacin sa ne daga nan ana zuwa za a sanar ba annabi ya zo fa sai a ce ta san kai masauki shi ne sai a kai annabi hajjiyar kudu sai a sauke shi idan an sauke kowane ina annabi nuhu a ce to da kai da mutanen ka jibril su ce ga masaukin ku can ina annabi nuhu ga masaukin ku can ina ne musa ga masaukin ku ina annabi shaibu ina annabi dauda ina annabi sulaimanu ina iliyasa ina yasa ina armiyawu ina zurkarnaini ina daliyari da ana kira ina annabi shaibu ina annabi yaya ina annabi zakariya ina annabi yaquba annabi ishaqa annabi ismaila annabi ibrahima kowa sai a bashi masauki sai a ce ina shugaba sai a je a sauke annabi inda za a sauke annabi kuma sunansa burji burji sunansa eh burji a nan za a sauke annabi bayan ana hazbiratul qudus din marji kai marji ba burji ba marji a nan za a sauke annabi muhammad kowane annabi za a baya masauki daban annabin yana zaune da matansa ma- mata suna rawa suna abubuwan da suke daban yake mutanensa da ba ban da annabin mu idan an sauke ne muhammadu masaukinsa daban jama'a ce ai a turkira mun mutane na da al'umma na su zo kusa da ni na zo na ni kadai la la la la annabi ya ce ina zo na tara mun amma sauran annaban ware su zai banda annabi muhammadu mana kawo kan murjin nan kusa da annabi dama yi muka rabu a zuwan zauna za a je ziyaran Allah malam kowane mutum da ya wannan yatsan naka sai an sa ma zobe goma na ismul azim wannan zobe goma wannan goma wannan goma sai an sa kowane mutum zobe ɗari idan zobe ɗaya zai faɗi ƙangaren ya faɗi wallahi da za mu ji a duniya kace sai an yi tayin giyama kuna zaunan nan kuna ɗan shakata kuna hutawa a marji can an jima zai ga mata sun fito wannan na su faranta ma rai ne suna nan to zan yi waƙan matan sai ku hana ne matan suna nan sala salama da nan sun haɗu suna waƙa nan ma suna yar yar yar yar yar lilan bakin kogi ba zan iya lilan mahauniya da ciyawa ba yariye maganar da nake gaya muku kun kun ji sai ku ce ni na kirkira na faɗa su sun sani malaman wallahi wasu na araye aye yaraye saboda hankalinka ya kwanta ganin matan nutsuwa ne wannan wai ba wai an ba ku bane mata ne na taron baki na hankalin baki ya kwanta kuma Allah ya tada iska mai daɗi fresh oxygen sau sau sau sau sau sau sau yana jikin gari kadai tsira yake an kawo abincin nan baka ci ba an kawo wannan an jibge wa annabi Muhammadu ina mutanen ka ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan kai kala kala ma ana cin abincin nan shekara dubu za a yi wannan na cin tuwo ne kurum da shaye-shaye da komai an dade an huta sai Allah ya ce to shikenan tun da ziyaran Allah aka yi an sauke ku masu ci sun ci masu sha sun sha to Allah yana neman jama'a ana neman annabi ya taho da jama'arsa wannan annabin ya zuwa fadar Allah ga kujerarsa wannan ga nasa mun kuma mu je mu yi dafifi mu zauna bayan annabi Muhammadu annabi Musa ya zo ya zauna annabi Isa annabi Dauda duk a hirya kujeru idan aka yi shirya kujeru sai a ce to shikenan sai a yaye sai a yaye hijabi anan a ran nan kowa zai ga Allah da ganin da Allah ya so a gan shi idan aka yaye aka ga zati malam hankali kowa ta yi ne kowa sai ya ji kamar ya mutu saboda daɗi saboda daɗin ya fi komai wujuhun yau mai izin nari وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة za a samu kallon zati idan an kalli zati Allah ya tayi Allah zai yi bayani ba za mu ce ya tayi ba ya fi Allah abai ai shi ya san irin shi ya san irin yadda za a yi kurum dan ba a kewayewa da ganinsa Allah sai ya yi bayani bayanin da Allah ya ce to jama'a ga al'umma sun taru kun zo ziyara na. saboda haka annabi Adamu ya tashi shine uban mutane Adamu Adamu ya yi bayani ya zauna bayansa sai annabi Nuhu shi ma ya bayani ya zauna daga nan Allah zai tada annabi Ibrahim an tada annabi Ibrahim ce to annabi Ibrahim a littafin da na baka ka karanta aji ga mai ba da littafin gahi mai karatun annabi Ibrahim zai yi karatu a gaban Allah mu jinjina masa kowa ya ji daɗi ya gama sai Allah ya ce to ina annabi Musa dan Imrana ce ga Allah ya ce to karanta a taura yadda na sauke ma kowa ya ji a kawo a taura a ne Musa ya karanta a taura ya karanta a taura ya karanta a taura masu kuka suna kuka ana murna ana ana jin daɗi sai Allah ya dakatar da ya ce to an gama ina annabi Isa ya ce ga nan kai kuma ka karanta bible annabi Isa ya karanta bible ya karanta linjila ya karanta a gaban Allah ana gamawa sai Allah ya ce to ina annabi Dauda annabi Dauda ya ce ga nan ya ce to karanta zabura shin ya fara kawo zabura kowa sai ya suma sai Allah ya ce kun taba jin murya irin na annabi Dauda a ce ya ubangi ba mu ji murya irin wannan ba kun taba jin karatu mai daɗi irin na annabi Dauda a ce ya ubangiji ba mu ji ba sai Allah ya ce to zan tada wanda ya fi shi karatu ku sai Allah ya ce ina annabi Muhammadu la ilaha illallah annabi Muhammadu bai tashi Allah ya ce to ga nai Muhammadu wanda ya san shi ya san shi wanda bai sani shi ne shugaba duk wayannan annaban zai ce yaran sai annabi ya ce kai na sauke alqur'ani karanta qur'ani kowa ya ji ni ma wanda na sauke qur'ani na ji a gunka ni ma da na sauke zan ji qur'ani a gunka annabin ya tayi zai karanta sai annabi ya karanta dahe to ja mana shi mu ji dahe shi باهي ما أنزلنا عليك القرآن لتشكيا إلا تذكرة لمن يخشيا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العليا annabi yana karanta dahe annabi yana karanta dahe tun daga farko jama'a suna ji annaba suna ji ba annabin da ba zai suma ba kowa ya suma sai ya hekara dubu a sume tun ana jin karatun kuma sai an daina sai dai rabbul izzatin ne yake ji amma mutane sun daina ji ana ji ana rausaya matan aljannan suna haka matan suna haka bishiya yana haka yana faduwa in annabi yana karatu sai ya taba kasa saboda daɗi ya koma yana haka to za a daina an jima ba mai motsi ana karatun kunnen kowa ya zama kurma ya suma mai ji sai Allah yana yi ba mai ji sai Allah annabi yana yi sai ya je ƙarhe ya karanta ɗaye in ya je ƙarhe ya gama ba wanda an an yi magana ba a ji kowa ya suma da ƙyar Allah zai farfado da mutane su dawo hayyacinsu kowa ya galabaita jama'a sai a ce yanzu kun taɓa jin murya mai daɗi irin wannan annabin a ce wala tun da muke a ubangi ba mu taɓa jin irin wannan murya ba yau yanzu kun taba jin karatu mai daɗi irin wannan ba mu taba ji wa ya rage ba ku ji muryansa ba bayan annabi ya ce babu ya ubangiji ya ƙari sai ya ce to ni ba ku ji karatu na ba la ilaha illallah sai ce Allah sai ya ce ai wayin na tura muku karatun sakon ne yazo ba ku ji murya na ba ba ku ji da nake ba yanzu wanda ya rage zai karatu Allah ya ce sai zaci in Allah ya duba littafin annaba nan ba zai dauki littafin kowane annabi ba sai Allah ya dauki littafin annabi Muhammad la ilaha illallah sai Allah ya karanta ar-rahman ar-rahman zai fara karanta ja mana himu jinam الرحمن علم القرآن abinda zai baka mamaki ar-rahman Allah zai ce sarki mai rahama kuma shi ne allamar ƙur'ana shi fa yake sanar da alƙur'ani yau gahi yana karanta shi gaba kaɗan خلق الإنسان علمه البيان kaɗan insa magana ya zo kan annabi wannan bayanin da annabi ya girgiza mutane to hi halice ya yi wannan fasaha da wannan bayani ya ce hi ya sanar da shi gaba kaɗan الشمس والقمر بحسبان shamsu wal kamar rana da wata suna kai kawo to Allah yana karatun Allah yana karatun yana karatun can gaje ka ja mana ƙarshen Ar-Rahman wa ya buƙa ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام karatun kuma shikenan an mutu ma kullum za a ce dan dai ba mutu yau ba mai jin Allah an mutu mas amma ba daman mutu in ya zo gurin sai ya ce waye saura waye buke wajen rabbika waye saura zal jalali wal ikram kai a duniya ma ba wanda a ran nan ma ba kowa annabin ma ya suma anai muhammadin ma ya suma ba wanda zai ji karatun sai Allah ya ce akwai wani ne waye ba kawo wajen rabbika ba wanda ya saura zul jalali wal ikram daga nan fa Allah ya dawo da mutane ransu to wannan ziyaran a ganin Allah mun je shekara dubu ɗari za a yi ziyaran Allah an kai masa dubu ɗari ne da an nema mu da burin mu karka yadda a je aljanna za a je ziyaran Allah fa banda kai ka kuza ka buga shi yasa ku ga mun ja tarbe dare annabi rana annabi yamma annabi gari ya waye annabi rani annabi damuna annabi shirudinmu ma annabi ne mun gudu baki annabi mun ga abin da muka gani ba za mu yarda a tafi a bar mu ba muna so mu ga annabi ya tafi a gan mu a bayan dagewa bayan Allah mai suka yi sun dage to mu ma mun dage a yanzu Allah ya kama wannan zamanin a zamanin wannan zamu yi ya karfin mu sai mun ga muna wallahi ba za mu ba sai mun ga muna bayan muna bayan shi abin da yake burin mu kenan idan an ji an dawo akwai wani dadin sai an huta ana jimamin ziyaran Allah nan tukun za a hirya ziyaran annabi in an je ziyaran annabi ya kara dubu ɗari ya kai na Allah na annabi dubu hamsin za a yi sai Allah ya ce annabi Muhammadu na baka dama kowa ya je ziyarce ka masoyanka su zo wannan zuwan da idan ba za ka zo sai san ka da annabi ya gaskata ba ba a so wanda zai gani kurin masoya ake gani ba maki ba masoya zalla an je gidan annabi an kai ziyara za a yi shekara dubu hamsin a gidan sayidu na abubakar za a yi shekara dubu ashirin da biyar a gidan sayidu na umaru za a yi shekara dubu goma sha biyu sayidu na usman sai na umar dubu sha biyu sai na usman dubu shida shi mai ruwayan bai kawo na sai na ali ba amma mun tabbatar dai za a yi dubu uku a ziyarar sai na ali ko bai faɗa ba hakan haka yake to wannan ranar ya zo a ce za a je yanzu yau za ka je ka ji karatun Allah ga annabi ba mafarki ba annabi yana karatu ka turi ƙur'ani ɗanye sharaf a bakin wannan shi yasa muke dan hankalin ku duk abin da kuke a duniya ku manta da komai ku so annabi duk wahalan da za ku gani akan san annabi ku jure masa mai karewa ne in ka kwanta a zuciyanka kar barci ya dauke ka kana tunanin annabi ku kwanta in ka barka kana ka kwanta kana tunanin annabi ka tashi kana tunanin ka zauna kana tunanin annabi to za ka ga tun a duniya sai Allah ya ma bushara saboda haka mu dage abin kaɗan ya rage kaɗan ya rage ko aljanna muka yi ga wallahi muna so ne burin da muke aljanna wallahi dan mu ga annabi ne dan mu ga annabi amma mu mun san samu ne an kai mu gidan annabi an bar mu kar ma mu ji dadin aljanna mu yayi mu kurum amma ka je lahira an tattare ka a wani guri an baka abinci kana ci baka je ka ga annabi ba to me rayuwar dama rayuwar mun yi ta ne ran ma ba ce yake ba ga muka zo ba mun zo annabi ya tafi kuma in yana nan ma ba za mu sake ba lokacin ba yawa lokacin ba abinda shekara goma ne a yarin za mu je inda muna zuba masa ido muna kallon sa sai mun yi shekara dubu mu je mu zauna kuran kana kallon annabi kana kallon sa ka more sai mun yi kamar shekara dubu za mu gifta ido kuma abin da ake gaya mana hadisi ga gemun kuma na duniyan shine za ka gani maganan na sahi ne girman na sahi ne siffar ta sahi ne annabtan fatar hasken yadda aka gaya ma aka baka labari haka za mu gani ga annabtan ga manzancin ga tambarin annabtan ya rasulullahi ba mu ga tambarin ba za mu ce mu ya yaya mana rigansa a gidan aljanna mu ga yana wal wal wal wal mu gan shi kamar lu'ulu'u burin mu ya cika to anan wa zai barka amma wata ran da muna addu'a yana gaya mu da muka matsa muka matsa wallahi a mafarkin sai da aka bude mun kabar aka ce zo mutum hamsin ne za su yi ga kabar muna dabibi sun gama suka ce sai kai ka rage ana bude kabarin malam na shiga da na shiga mai gadin yana waje ni kadai kwal wallahi sai da na gaji na tashi ina ga bakin kabarin ina shafa aka ce kai kadai aka wa alfarin ina zaune ina zaune na yi addu'o'i kai na rasa abin da na yi tun na yi na bari ina zaune na fito na ce da mai gadon ba kowa ne ya ce kai ya ce mutum ya bi dubu hamsin yanzu hana su aka yi yanzu tsaro aka ba ka yanzu sai ka gama uzurin ka yanzu na koma na zauna kuma a ni zan fita lailalala wai ni da nake ga hiru ba kowa wai na dauka ba mutane ne ahe ba dama ne kaga dole alfarma kai maka wannan Allah ya nuna mana a kabarin to kaga wannan da muna can za mu warki to mu gode wa Allah wannan labari da muke gaya muku yana na cikin da kayakul akabar kowa ya je neman littafin ba wani littafi ne mai nisa ba da kayakul akabar kana nema za ka ga yadda za a je ziyaran Allah yadda za a je ziyaran annabi da duk abin da za a yi a ƙaryensa ne wani ko ya mallaki littafin ma bai sani ba to kuma nan gaba kuma sai hankali ya dawo kuma sai a je a duba inda baka tsammanin babu anan anan abin yake ina ta fata kuna fahimta to mu je mu karasa suran ko dan ayi wa jama'a addu'a jannatu adalin tajri min tahti al-anharu khalidina fiha wa zalika jazaa'u man tazakkiya jannatu adinin Allah ya ce wannan aljanna ce ta zama tajari tana guda min ta jiya gargahin ta Allah na har ƙwaramai ne guda hudu khalidina fiha Allah ya ce anan za su kaddara wa dawama wa zalika wannan kuma jazawun sakamako ne man tazake wanda ya tsarkake ta da haramin zunubi ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بوادي فضرب لهم طريقا في البر يبسا da hakika Allah madaukakin sarki ya ce auhaina ila Musa mu muka yi wahayi zuwa gane Musa dan Imrana an asari bi ibadi Allah ya ce ka tafi da bayina shine wanda an gaji wa sallah ai wa kasara mun ai sai kai duka ta asiri bi himlai ne ba da misra da lalle misra fa gare lahum Allah ya ce ka sanya mu kenan da ka buga da sandan kare kan za a samu tabarki kirbar a kogin mali a yabasa wanda ya bushe ya bi sun da sana ma amar bi ka mutunta abin da muka umarce wa ya mutunta wa arab ya Allah ya busar da kasar kawai rufi a suka mutu la ta kawo la ta kawo da rakan wala ta kushe la ta kawo da kare da jin tsoron duniya ai an yi da zikar fir'auna ko fir'auna da raka zai riske ka wala ta kushe ka daina tsoron garakan duniya فأتبعهم فرعون بذنوبهم فغشيهم من اليم ما غشيهم فأتبعهم فرعون فرعون يجي بايا في جنوده درجة وهو معه به جماعة فغشيهم ينل من اليم لغوي بحر ماليا ما غشيهم لا بد ينل يزوى غير وراك حلقة سوء وأذل فرعون قومه وما هدى وأذل فرعون قومه فرعون يبدأ متعلقا ibrahim da kira su ila ibadati da su bauta masa wa ma hada bai shirya da su ba bal auqahu ya kada su ila ala cikin halal kila ba dole sabanu fadan fadan da yake ma uhikum illa sabila wa ahadikum illa sabila rashad ya bani isra'ila kadam kayakum min aduwikum wa allakum zalibatu ilaymana wa nazzalna alaykum manna wa salwaya ya bani isra'ila allah ya kuka bisa bani isra'ila ba kada an ce naku ba ce da Allah ya mu ne muka gane ta tafi min aduwi kun daga makin ku firawuna bi zira'ihi da zulmi da hi wa ma adrakum Allah ya roƙa muku alƙawari jana ba turul aymana ajiyaman dutsen turul sina faluja da musa ta da muka ba alai musa tauram lil amal ya da yawa yake bayan halaka da firawuna wannan zalla alaikum man Allah ya muka saukar muku da alai wa jarba wasarwa da soyayyen shida kuma su ne tarbi mai joyi wato alawa ne wata yin kimani da tsoron wanda yake mai mai shi da kabili ne wa tsakar aiwar munadi man wajada wanda ake magana kan su wanda aka samu ne a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kudibu ana musu magana bima al'amal lahu da abin da Allah ya yi da bi da yi ala adillahi wa ta'ala su kamar da nabi sallallahu kamar da nabi Musa a zamanin annabi Musa saboda haka saboda takuwa da kauni ta'ala da hu ya Allah ya ce hudu طيبات ما رزقناكم أما يدخلوكم من طيبات بدانا ما رزقناكم لا تدخلوا بعضها الذي يعلمون مكيدين عن الله ونادى الله فيه فإن عليكم غنبي وما تقول فإنه يقول عليه لا تبغوا كره وجهك وجهك أهل وجهك والنعيمة فإن عليكم غير الأمور ولا تتوقع عليكم أي أن تتوقع عليكم ومن يعلن عليه غنبي فقد هوينا يعدل عليه ولا عذاب لم يزل ذلك فقد هوايا فهي باطلا لكن موتا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هدنا وإني لغفار من الذين يوم غفر لمن تاب من الشرك ولم يكن ولم تاب ألا دوني وآمن عبادة وعمل لا إله إلا الله وعمل صالحا يجزي يوم أي يجزي يد الكفر فلا يبدو فلا ولا فلا masa kuma ta bai shirya duk muradi da duniyarsa alamar da kan gaban da muka ambato da lamoci zuwa ga mutuwa ta sa da kake so ka koma ga kun mutanen ka ya ne musa ne ya ji ne ya ji da zuwa ga wannan alƙawari a kan da rai ya tsara ya musa ya fi annabi musa قالوا على آخر بيته وبنينا وأجلت وأجلت لك ربي لجردا أجلت لك ربي لجردا أجلت لك ربي لجردا أهلي وكيفرني ذلك على رضاك قال من يرضى كم يرضى وكيل ولقول الجواب قال أرضى إلى أشابتي كذلك أو أنزل جواب الوزن إلى غربة أمانه wata karabar da wani saboda saba wanda abin da yake tsammani amma yayin da aka ce kana da ala kana fa inna qalbata la kan wa kamin barika wa lam lahu sabirin kana da Allah ya rai fa inna mun qalbata la ko mun mun da mutanen naka min ba ki da bayan kirani da wannan kanka da su wa lam lahu sabirin amma mun da yawa da yake mai da dini mun za ka ne ba da yake kila sun bauta wa dan malaki fa da ja mu da ja mu da ila qaumi garba da asiba idanun zuwa ga mutanen da garba da suke da fushi mun ji haji da fushi ne da bangaren ajiba yana mai tsananin bakin ciki shaidu da hannun da tsananin zaman zuciya ya yake da su ana ya kaumi alam ya idu kun rabu kun wadan hasana ana ne ya kuma ya kuma jama'a nan na bani isra'ila ana da yake kun rabu wai shi ba ubangiji ku ya muku alƙawarin nan wada alƙawarin ya kane mai kyau tilka na gaskiya annahu ne shi kuma taurata zai ba ku a taurata فهل عليكم العهد أمرته أن يهل عليكم غنم من ربكم فأكلتم مؤمنين فهل عليكم العهد ونقول لنا من أهل ذلكم مدة مدة مباركة يقوانا إياكم أما ربكم عن به أن يهل عليكم غنم ولو هو أيضا من ربكم أبو وليكم bi ba da kuma ina da wannan wadannan malaki da kuka yi ba ka lautun mawuyi ya yi ne za ba ka lautun kuka saba mawuyi a kawai wanda rasu da mutum kuka bar zuwa fadi a baya na halu ma ka launa mawuyi da ka ji malkina halu da jama'a ka launa mu ba mu saba ba mawuyi da ka alkawarin ka ba bi malkina wai ba san mu bane ai masalan ne an yi wadda na ba da ikon mu bane an yi amurka ba da umarnin mu bane walakin walakin lahu min أنزل من زينة القوم فكسفناها ولكننا بعد ما نمر إلى أن نرى ملك بمثل هذه أنكبهم ولمها وقصد به أوزارا كان النبي أسعد من زينة القوم إذا كان قد متعلم فرعون ولي قندني na mutanen firawun da suka alaha wanda suka ala ne da biyu suka bi da bani isra'ila bi na tilburka da ni a anguwanci ba ba ya tunda wuce wani ne yawan zuwa wasu kamar da muka ba su labari a kan asibu da baya فقدمناها شيء قوة يجب أن تجمع تجمع شرعنا مكتبة لنا أوجات أمر إسلام يريد أمر موسى سابرين كذلك وكذلك ألك السابرين إن مكتبنا وكذلك إذا كما ألقينا إن مكتبنا ألقى ثاني وهما ثاني يجب أن ما معه abin da ke tare da yin wani na kwanda kwani nuna tura da ne da ya annabi a kan rubuta wanda ya rike ni an sai da hadin farki jibril da gurbin kofatar dokin jibril ala wajen adili da wasu abin da za mu zo da shi ba ka raja da wani nan jasadan da hukuwa a da wanda ya kera wasu jinan dan malaki sado ya kera mu da wani da wannan kwallabi jasadan ya ce ya mana da shi nama da nama wata madadin da hukuwa da yana koro yana kuka sautin murya ya kuma wanda yana cikin kalaba zai biya kazalika haka nan bi sarwa islam da dalilin wannan kasa annabi an zaru da hadu wani zuwa da akwai rayuwa shi ma ni wani wani shi a cikin da aka raura ko wani abu aka raura shi ba da zoji bayan ce da riban mu yana bakin da faƙalu faƙalu wa za ilahu kun wa ilahu musa ya farasi faƙalu kanu ya faɗa wa da zawo da wani yansa hada kun wani zama da kuma suka ce ilahu kun yi da ubangiji wa ilahu musa yi da ubangiji a ne musa farasi ya manta wa musa ya bauta ba da haka wani abu wanda haka da yau ya ce zuwa yake neman Allah kana da ala babara ya rauna Allah ya rajo ilaihim qawla babara ya rauna shi ba ba dai an musafa wani mutum da ke da ibn Muhammad to annahu la yajibu wata kamar shi baya mai da ne kawai da magana la yarda da wasu babu ruwa ya nuna da amsa ولا يملك له ولا يملك له ولا نفع baya mallakar muku da cutuwa da ba ya iya wala na ba ko ya ja muku da amfani ai da raba ku ya ja ku ai ba ya tafi ku ya ja Allah ku rike ita mutai ku bai ki wala kada kada da hum halu min qalu ya qaumi ittabu bikum bi wala kada kada da hum halu da Allah Allah halu ya ya ana halu da mun zo da dinga bayan wannan lokaci saboda an yi ta Musa yace ya zo ya ku jama'a inda ma wasu ne wannan ba abin da ake bada jarabar ko za a yi ba ta fiya ba ne wani ya raba kuma ba a ba su ba ta tuni wa liru amri wani ya raba kuma da su ne a da hawa sai ya taba da su ne su biyu ne ba ne su ba jama'a wa liru amri ne mai ya biya su a bai da su da yi qalu lan nabra alayya ajibina hatta yarja ilayna musa qalu lan nabra mutum ba mu guje ba da ba mu guje ba Allah ya bar wannan lamarin da ake gina mana masu da ba ai Allah ya bare da mana ko da mu da mutumi da mana mazo a ga ya ci ile na mu ne ya ne mu da da wace ba yi Allah wanda zai mu bari qala ya harun ma bala ka in ra'aita ummatu alla tajalla li ba sai ta mi mu da ba da mu ya ne mu da zai fara mu da ba ya ta mu ya harun ma bala ka ya Allah kai in ra'aita ummatu inda kuntu da lusun mata fi ibadati da bautar da malaiku Allah ta tabe ni ba za ka sa su yi wala da za ka a ba sai da wani yanzu da saba umarni bi kama dika da zaman ka bayyana manyan abu da zai Allah ya ta kawo da kayan wanda suke bauta wani Allah a cikin ala ya buna umma da ta kunu bi yadi wala bi rasi ya ini kashidu an ta kula fara ta bayyana bani Isra'ila wala tarako qawli ala harun ya na ba harun ya ta da ya kai dan dan kwana bisa da ne wanda ala da wani awa da mana saboda ya mu dole a dama da kalmi da wani zuciyar da ya tabbata inda na ga wani duniya shi da ya rike ce mu wa kana azaba hadi shimali ya rike ce mu da hannu haka wala ne ya ga da ya kai wa kana azaba husharu ya rike da ya kai na da ya yi da hannun da ba tarwa saboda shi in ni da shi ke wani ina da ya ba da wuce ba in da ke wala wuce ba ba Allah ya tafi ni ba za su yi mu wajen wannan jama'a neman wani abu da yake wanda ba zama wani amma da ba an da kula kada wani magana da ba za ta da ba ka raba bai da bani isra'ila tsakanin bani isra'ila da garin ba da wani kuji da suke nuna wa a gare ni wannan ka zo ko ko da zo ka kama ni da bada ba ka ka saurara magana da ai sai ka saurara ni shi ma da ai hu bi za ka yi kuma da kai ka san da ba ka bayani kula ala ba ma ka zo ka ya sabi ana sai ka ba ka da mutane sha nan ka ne addani wanda ya kira maka إلى ما سمعت عبد ذلك يا كريم الصالحين قال بصرت بما لم يبصروا به فقبلت نبلة إلى سن الرسول فنبذتها قال بصرت من أجلي بما لم تبصروا به تعبد ذلك وسلم بالشر والجهل قال عبد ذلك ما لم يعرف عبد ذلك وسلم فقبلت هي نجتي أمرت الجلقة من تراب آثار دلالين كل هذه فوته فرض الرسول ذات الدين فلبستها شيء نزرعها القيتها نهدر في سورة الإبل أسورة ولا تم يجد المصاب ولا يجد وكذلك ولا وكذلك سول لي لجميع نتوى تعطينا وأسابيا أنا أدرك ولد من تراب وهذا الشيء وأجد على ما أمره يجير له هو ورأيت قومك مدى لو تسلع بلد أنا قومك تسلع اليوم أنت لأنه إله suna yi wata sun yi wata Allah ba a daga ne a cikin zuciya ta sai ya ruha an yi kula da daga cikin da mara cikin da dawo kada kada fata fa inna laka bi an taqula la bi an da kula ka ce jimar da aiki ne ga wanda kai ka gani la mai tasa لا تقربني كرك شافيني كرك فسنتني فقال إيوة هنا مو ربنا يجي بجاني أنا إيوة في المريض وإذا مس أحد إن يشافوني أو مسه كون يشافيني amma duka duka guda ku yi nazari in ya shafe ka za ku yi nazari shi ma zai yi nazari shi nazari yana cewa bebi bebi ya shafe ka mu zan samu yin yanzu da yake in ya taba ka sai ka zai ka ka yi nazari shi ma ka taba yi zai yi nazari to na zaɓe kar ka taba ni kar ka taba an karɓu da zaɓe ka in ka taba ni ba zaɓe in ya taba ka ba zaɓe ya zai taba ka na wuri wa وإن لك موعدا لم تكن ضاه inna laka mawlida Allah ya kuma kana da alƙawari wanda Allah zai ba a zaɓe na duk da wannan wahala ba zai samu na kawai na duk da yi wa wanda aiban tabawu ne da za a yi da lokacin da Allah zai ma azaba وانظر إلى إلهك الذي ذلت عليه آكفا لنغرق له ثم لنغرقنه في يمين الساعة
إلهي لا يتجاه ولا ولينا الذي لك ولا هو بغي زلد بلام أو لهما هو أو هما شاهد تجريبا سوى لهما جمع عليه ولا هو دوام عاقبا منذ هو مقيما جاء منذ كل أبو دامت أن يقول لك لنا عرفت أنه إلهي والله يمنع ولا هنا ثم لا يجب أن أولد له شيء في اليمن أقول نذرا شيء نذري في عمل البعض وبعد موسى عليه موسى يا يد الأمر بعد ذوي بعد يدين يا يوكا ما بكرة يشكي بعد من يقول إنما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو إنما إلهكم الله هو ولي هو الذي يدل قوله تعلمين ذلك لا إله ما هو الذي يقول قوله ولا إلا هو ما شيء وفي كل شيء علما وأن الزيادة في قوم التمييز إلى معبد أن البعض لا وجه له كل شيء كذلك كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق كذلك هذا لو تمام تدل عليك كما لو كلام ذلك يا أنه محمد هذه كذلك وأن الأبار نقص عليك من وجه بعد وأن الأبار غير من أنباء وسط الأبار ما قد سبقنا أبن كذلك الأبار من الأمم إلى الجوار ومجاني وقد آتيناك من لدنا ذكرا ومن أعرض عنه فإنه يعمل يوم القيامة وزرا
فكيلا زيت القاية النوي من نوي من الجسم من الجنوب خالدين فيه وسألهم يوم القيامة هملا يوم ينفق بالسور ونحشر المجرمين يومئذ ذكرا
القرن فقد الثالث مثال ونجعل ونعجل المسلم ان تقام ذلك كافرين يوم يصل اول لا نزول الى اهل الجابر ويقول ما زواج وجيه غافر فتنكروا ذاك من جعل دا يتكافتون بينهم إن لبثهم إلا عشرا
in ma sun zauna in da yana da zai wuce kwana goma wa mina da yana da dana da shi ya shani hada da da kunta na anu na الله anu أعلم بما يقولون إن يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما anu anu ana da mun da masana bima ya kulu da abin da suke bari bi da ne su wani ne daga ma tsari al'amuran ba ko suka bada bane in ya kulu an zalo ya inda mutanen da zuwa da haka adalo wanda suke bari ne da suke rika da wani gabari to ma ga ce inda suka kuma sun zauna ina yawan sai ta wuni guda yadda ke nuna shi suna karanta zama bidiyo a duniya duk da kwari limani wa ayi nuna ko saboda abin da aka nuna musu da kira a lahira min hawa da saboda na ga rawa da na ga wai ta lura ويسألونك عن الجبال فقل ينفق عربي نسفا wannan lokacin suna tambaya da ana libari wai ya an gani ya waye wai ya Allah zai da wannan zuwa wani kan ba da mun yau da kiyamar ya za ka kasance ya Allah ya ce ba wannan فقل ينفق عربي نسفا wannan muke da duniya shi wa da an wani shi ba da su da shekarwa ya can da ke duka rauni kamar yayi a tsari mai tambaya su mai iru sai ta yi da yi da wuta وإن رعاك عن تنسفا لا تري فيها عوجا ولا أمتا da ruwa sai a bar bayan wannan ƙaran ma da komai mun da suna da shugabai kan da ban sai ne mun da wannan mare la da rabi yayi wannan kawai mu da ya kasa yayi kwari in ka bare su ya kasa wala amsa ba yayi sai ki ba ni da ya dauka yau mai yau يومئذ يتبعون داعي الله وجلا
ba da biyani ne rubuwar bayan gida da kabarbura a dari mai kira a iya da majiyar gida a gugurin tare bi sauti da muryar da huwa israfil ne ma ya ta israfil fa ya kula da daga hannun mu ila arar hisab ila arar rahman jama'a kowa ya gudu a zo gurin allah sadakatu wannan wani ne da wake ne layi wata layi wata da kuma mu wani wanda zai karka shi ne ba ai layi da nuna Allah ya ce ba wanda ya ce ce bare da wani wani kira ba وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا خمسا wannan shafin da zuwa da tsaron da wani wani sun da zuwa ni za mu ne da zai gara ba za su zuwa ajarwa ba abin da za ka ji in ya hamsa sai dai wani da an yi wannan kira sai dai da ra ra ra ra yanda ga zan mutane sai za ka dawo suna dawo shi ne kuma ya kurin taku za ka ji da kaza amma ba mu ra ra ra kowa sai kirara ni kirara wannan dannu ana zuwa gurin Allah za a ji hisabi annabi Allah murya kuma ya shago da haka wadda wuri a tsada ke na tsada sun jira to a cikin majiyar zuwa da tare da ruwa ta sau da su babu kai ka ce muryar shago da mara kuma shi mai ya cikin da biya ta sa يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا yawon ne yawan na rana ya yi da ta bauta ba ta har ba wanda ke zo ya fara mutum illa man abin da wani hamari sai yau da zan jala ya wani ne allah ya fara ruwa ke kai to wannan ne da kuma wannan shi ne zai fita magana da haka da shi an yi kudu na da ya fita da yawo يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به ya علما zama an kai ne wasu ma bai da aiki abin da ke kai da wannan ba ni mu mun lafiya da ya kama da lafiya wa ba da wani abin da ke bayan su ne mun duniya da ya kama da duniya ولا يهد ما وجد في وجهه الا وجهه اي لا يعلم من ذلك ما وجد يتبعك وأنت الوجوه للحي اول القيوم من هذا هو عبد الله وعند الوجوه هو الذي انقذ وجهه اي تواريخ هذا ما تجاهل كثير واجد للحي القيوم قال له هو الوجوه هو واقع لو انت زي ما قلت لو انت زي ما قلت هو اللي هو التواريخ وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حرما
فلا يقع ظلم ولا مدد ولا ذلك بزيادة بزيادة أتانا ولا سيئة ولا هرم قولان جنبا في مرة أبنائي عليه ودونا بلغا أنتنا تسعى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وسرون فيه من الوجد لعلهم يتقون وكذلك كان إنسان معلوم من ألا كذلك أين وضع أين سلا أنزل ما ذكرى لأن الإنسان هو ذلك أبنى متعمد ألا يجعل الله مجا متسمد على القرآن قرآن وما القرآن عربيا لنزل لا نفسي وصرفنا الله يجمك الذكر وكررنا مك وإن يجابيه لنسير من الوئي ننرفه لعلهم على من ويدكم ليكون قاساك عجال على دواني يحدث لهم ذكرا وقر عن يفعله له الذكرى كوسا يكلامي دولنا مكة على كلا تنبايا في علاج ما تقدمه من الأمم نار وجد بياد النقوص أن يراد لنا أمور أيكي وجعل الله الملك الذهب وتعالى الله أنا ولو بجنسك يا لو بس على مجده يجنسك الحق لنفسي أما يقول المشركون بابن مشركين فيه ولا ولا تعجلوا بالقرآن من قبل أن
القرآن إلى القرآن بقراءة إلى قراءة إلى القرآن شغبا أن يقول إليك وهذا مجمع جبريل يقرأ كرامته وجبريل يقرأ كرامته to kafin ya gama annabi yana yana yake a ba da kamar in ya gama kamar in yana tsoron kace man da Allah ya ce ya gama faɗa kamar bi faraji bi bi bi bilaji idan bi bi ya gama iyar ma da man zai to lokacin ko da kana dan ya ba da wani cewa a sai illa ujo ya wuce ya wuce yana da ne wala ta wala ta
لا تهرس به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا وقل رب زدني إيمانا
ya rabbi zidni idan haka man sani ya bani idan ka daure Allah ya dinka abin da ka da za ka bar da jama'a amma ba a wani abu da ke cikin ya abu da ke kan da ya rabbi zidni idan yanda malama mu zuwa wa kullu kace ya Allah Muhammad rabbi ya wani jinni ilmin Allah tsara mun sani ka bada haka bil qur'ani da qur'ani sallama anzala alaihi shay'an ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما إلى آدم إلا آدم آدم وسينا من وسيلة أجل سوى أن لا يأكل من الشجر كي يكون الإنسان من قبل سند ما لم أكل من الشجر فنسيها سيما ونأهلنا الأولى ولم نجد له عزما Allah ya mutane da alƙaya hazar wa samar da haƙuri amma na haila wa kamar da ma'amar ta ga ba ne ke zama da zama shi Allah ne وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم wannan suna yayin da muka ce da malaka da malaka ku ji muka ku ku ji da ya da rana ba da ya aka yi ba da فسجدوا إلا إبليس أبى ma da malaka ku ji da هو أمر دين جل إبليس إلا إبليس جل إبليس أمر دين قال يتعب الله إلا أبوك ملائكة ويعبد الله إلا أبوك على الله تعالى أعطاه يكتب في السيرة على الآية قال يتعالى خير وشيء وقال خير يا الله يكرمك فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا wannan ba jira na ma'aru ina haka kan wannan ba duka mace ya tafi daga gare ka wani da suka da matar da hawa ne da mai da za su da hawa ba za ku yi sarka ku bari bai fita ya zama yi ne dalilin fita ku ne da zama da ita ba jira fatar ya wata ne ya ba iya cewa ba in ya fitar da ku za ku yi wahalar noma yawan wahalar noma da haƙi da wahala za ku yi da haƙi da noma nazari da juna wani hasari da jini wata hannu fadin da haka والقوة بجار مراد وغير ذلك وقد دلوا على كان تبعد على شفاهة الاستثناء أي أنا كانوا أي لأن الإنسان يريد فيه يفعل توجيه في ذلك وأراد الذي كما ذاكرها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعريا ألا تجوع فيها أما إلا بلغة الجبل من أمره ولا تعالى ما تقول وإنك لا تظمأ فيها ولا ترحيا
ونادى الأمام الشهداء شهداء قال ما يصير لك من هذا الشمس قالوا وأن يتبع الشمس سودا شهداء ولا يدعو من يمشي أجمع الجنة فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبليا وقد إليه الشيطان جيدا يجيب عن سوى قال إنسان هل أدل لك كان أفضل من سجن على شهداء كل إذا كنت الذي يبلغ من يعبد من أول يبلغ وملك لملك لا يبلغ ما يبلغ لا يبلغ ما يبلغ وهو لازم الكل يلا مدى يلا مدى السند وما فأكلهما فبدت لهما سواتهما وخلقا يكسفان عليهما من ورق الجنة هكذا آدم وحواء جعلنا آدم وحواء جيل أنا آدم وأدم يعلم حواء وتعالى يلا دوا تسبيح أنا آدم هو مقوى رسل يلا أقول من الجبل يلي يلا مقوى رسل هذا الجبل هو يبلغ بيجي ولا هو أبدا wani ruwa na kwadin yaran duniya Allah ya ba shi ko kuma ne ya dinga kan dalili shi yasa dalilin da ya sa muke azumin da barana wannan itacen da aka shi ne dalilin da muke azumin da barana ta kana adam rawa kina fa wannan da ruwa ko adam rawa kuma gani كريتس يبين دعا لكل منهما قوله وقول الآخر ونوره لدون كما كل منهما سواء لأن انتشاره بالله ويرجع يسوع سائلا مولى تمشي
وَلَدِنَا يَكَسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَثِ الْجَنَّةِ wanda da ta ja'ala ne suka sanya yau zimani suke zagowa a kan yan zimani suke zagowa a nan yawa gare su yau wani kirjan an sun samu ɗan gani ya kaji a jana sun jira ba gaba to dan gida zai wannan ma kowane ya kiyaye wa sai kaure shi ne kyale kuma da bar annabi wanda haka ba shi yasa kaure zama mai yawan albarka yanda zai bi da wanda zai zai biyo ta da yi wa sai وَعَسَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَيَا idan kuma ba da wannan shi da cewa sai adamu rabbi ba wai cewa rabbi ya saba wa ubangijinsa ba ko da cewa rabbi ya rike wa kansa lada eh ba ga wanda da aka ya tura ne da ga wanda ka barka da ya saba wa ubangiji ya annabi Allah ne mursali malamai sun ce ibn ibn arabi al-hankali a cikin mutuwatul wakiyarsa ya ce wallahi da Allah gurin da ni ma na karba na cinye yau ya ce wallahi da Allah sai na karba da gurin na cinye aka ce ibn arabi ya ce ne gani ya ce wallahi bai sallah ya hana ita na sare ne to me dalilin shi mace mun bai ji ma al'ada ma annabi Muhammad kada ba shi da shi mu wala sallah da wani ai ko nan annabi ya bayyana a duniya a ce kuma kana jira aljanna ba ya hawa kuma ba za su fita ba kuma ita ba za su fita ba to za a ita zama ne haka dole malaman ma dole sallama ibn Arabi suka ce gaskiya ne ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه wanda zai rabu ubangiji zai zabe kuma zai zai rabu wata ba a kuma ana yadda mutu wani kan ba tare da bayani ne ba wa ana kuma ana yi yadda bawansa فهدى بنا منها جميعا Allah madaukaki ne ya tsara da jami na jami'a su zo su zauna gaba ɗaya su Allah ya su sauko daga gidan aljanna بعضكم ببعض عدو ba da kun sha shi ya ba da gare da jari duniya a zuwa sa zama iyayen su da ba da ba da zari za a zalunci sha shi فإما يأتينكم مني هدى Allah ya duk lokacin da wani ya zama da shirya daga cikin ku ya zama daga shirya فمن اتبع هداي فلا يلد ولا يشقى wani dabaru da kaga duk wanda ya bi shirya yana da Qur'ani to fa da yayi wannan ba zai bata ba cikin yana duniya wala ila Allah ya bare ta da kaje da Allah ya ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
فلو يؤمن بذلك كان القرآن ولا يجب إن له معيشة لم تزل ولا لم يكن فيه لأن الدنيا ومدى bisa wani masara bi ma na a yau ko wata hafila ne yanzu wani ma yau da ya Allah ba zai da wani akaba da sa
ونحشره يوم القيامة أعمى Allah ya fara da zamu fara da alƙawari wanda suka mutu ne alil qur'ani da qur'ani yau mai kiyama da ranar gobe kiyama amma suna makawa amma bazaru makawa da gani قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال Thank you.
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها
Thank you.
وكذلك اليوم تنسى ولم يؤمن بآيات ربي ولا باب الآخرة أشد وأبقى
والله يتوجه الله يتوجه مع أبو طالب يتوجه دوما يتوجه منظوما أفلم يهد لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم
يرسل على سنة في أعالي الجنة da abin da muka ambata muku mun akan da ihtiyari ne ne da halakar da mu mun ba da wanda ya aikata alkali wanda ya da an halaka wanda ya ya kuma wanda halaka wanda ai da ayat da ma'ana da shi ai ma'ana da ma ne mu ban da haka wa inna bi zalika إن في ذلك لآيات لأولي النهي inna bi zalika cikin wannan ne bayani da muka kuma da ayat da wani alamun da ibra a falmura da ulil wahar wanda wa hankali ba za ka yi zuwa ku bayyanta ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى
دائما له في والله ما نمشي على هذا الدنيا واجل مسمى لاجل انه لو كان ما له له ما دون ان الجميع مرتفق a cikin da ya aiki kana kuma inda da bai wakama da wata da gaba da gaba da hada labarin makama mai na daji ne na karfafawa ya Allah واصبر ya ce على ما يقولون وسبيل حمدتك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها Allah ya ce ya ku ya Allah Muhammad a sama ya kuru na ga awa da mutane da suke gaya maka masu wani da ke da ta da suke dai wata ne ka tunai da yau da ni alhamdulillah da kana da godiya ko ban mutum kan ni قبل الغروب شمس كافر كل فلان كيف لا تزيد سنة أخرى وقبل الغروب أتى فلان يفاني فلا تزال إلى سنة آخر والميلاد وإذا دعا الليل فسبح وأطراف الليل لعلك ترضى ومن آناء الليل وزد الساعة إن لك ساعة وتبيك تسير تسبيح كمل وزد والإشاء فقد وزد والإشاء وأطراف الليل والبنزل للغني هذا هي على محل فيه من آناء كما لا مرسول أي كم يكون إذا سلكها الآن وقت الوقت يقول لنا يقول جوال جنوب يقول جوالا فهو الطرف النصف الأول هي إلى مقابل الأول والطرف النصف الثاني شيكما ونقابل الأول النبي توشين وادوشن الأخر لأنك بعد فضل وإلى الرافقة أصحابك سامن يجوالا إيمان الله karza a nan abin da aka baka ka ce Allah na gode ba wai Allah ya gada ne ba za a baka ne kamar ni ne da baka wani abu ka ce ba wani ga ɗan dubu ka kuma da kuma kuna mu da baki za ka yawa dubu biyu wanda zai ce ga dubu da biyu a yi ba a yi ko yau ba mu san ba ke yau ba ko in ka za ka gode ba za ka ji abu da abu da yau za a maka ka a yi wanda haka a ji ba su da da abin da za a fara nuna da wani na lada ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا wani mutum a yi wani ka ilimin ne ya bayan idan ma mutum ana da gida zuwa da wanda muka je da su lafiya a ruwa da su wani yin da wajen tsara da hayatun shi ne wannan fadalle da wani duniya da muka fara jira zuwa adam da yau ba hajji zuwa da kyan da na لنفس لهم فيه Allah ya ba ko da muka fara ko mun ba su da mun da da da Allah bi ayyar da su da lawa
ورزق ربك خير معدودين wannan da amma ka san an zo wani da wani da da da janna to kana shi ne wanda aka yi ma udu da abin da aka ba su duniya a duniya ba mu ka shi ne wani wanzuwa shi ne wani dawama وامر اهلك بالصلاة واستمر عليها لا نسألك رزقا
iyalan gaba mai haifar da sai sama biyu har da daga ko kuma da kana gani na ce da iyalai na ka mutu ba ba za ka mutu ba ka ne ba gwada mazan da bimbo ku bare da kan cewa ni na rike gida a Allah ne yake rike ba kai kila ne amma ka ga hakan ba haka bane inda ka daure ka mutu in ka mutu za ka mutu ba za ka mutu ba ko kuma yana da kana da kana da kuɗi biyar wajen hudu biyar suna baka wahala ba komai bane kai sababi ne yaran ka zana na kaman guda bakwai in ka mutu ba da mutuwa ko wata yi zai iya zama mutumin kanka ka mutu ma lokacin aka gwada ba ko da mai rikewa ko ba mai rikewa Allah yana rike kayan saboda haka ka daina wahalar da kanka akan yi wa iyalin ka abin ku daina taka hankalin ba wani jini yana buge ku ku yi abin da za ku yi wanda ba za ku yi ba ma shi yake yi wanda kuka yi ma shi ya da wanda ba ku yi ba ma ku bar masa dan nauyin yana gudu amma da wani yake iyali ka ka yi mutum da ka kai kamar kamar yaro yanzu kanka ka alaji mutane duk kari ba nan zana abu ba kari ba nan zana abu to ba wanda ya san wannan mutanen da kudi ya gaba bai gama shi ba mutum ya koma ya fada da baya duk da ni ne amma ka zama kato birge je kafin ka kai haka